إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ga watan zulƙida 21 21 ga watan zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da 1444 wadda ta yi daidai da sha goma ne ko goma ga watan shida miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta ausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqh al malikiyya littafi ne wanda babban malami profesa muhammad mansur sakwata hafizahullahu ta'ala ya rubuta wanda sharhi ne na babban littafin nan muqaddimatul izziya ta babban malami abul hasan ash-shadili rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasi na 127 127 ba sai mun koma mun yi muraji'a batun da mun makara da yawa kawai za mu dora kan inda muka tsaya idan kun tuna malamin bayan ya mana bayani akan haramcin riba da kuma illolinta to ya kuma gaya mana badilun riba fil mu'amalatil maliya wato abinda zai zama madadin riba a abinda ya shafi mu'amala ta kuɗi inda ya gaya mana cewa akwai wato hanya ta farko shine musharakatu wato abin sharikatu almudaraba wato sharikatu almudaraba shine mutum yana da kuɗi ya ɗauki kuɗin ya ba wani shi kuma wani yana da gogewa da ƙwarewa a kasuwanci amma ba shi da kuɗi sai ya ɗauki kuɗin ya ba shi a dinga juyawa abinda aka samu na riba su raba gwargwadon yadda suka yarjejeniya a kai wannan hanya ce ita ma ta haɓaka dukiya kuma hanya ce ta wato rage zaman banza domin ga wani za ga yana da basira yana da ƙwaƙwalwa yana da kazar-kazar amma ba shi da kuɗi wani shi kuma yana da kuɗin da sun fi ƙarfin shi kaɗai ya juya to kaga sai sai a samu musharaka shi ya amfani wancan ta ɓangaren ainihin wato basirarsa da lokacinsa da kazar-kazar ɗinsa da iya kasuwanci shi kuma wancan ya amfana da shi ta hanyar jari da ya bashi hanya ta biyu wadda a kanta za mu tashi ko alal mu'allif rahimahullah yake cewa ibahati bai'i salam daga cikin hanyoyin da musulunci ya kawo a madadin riba domin musulunci wani irin addini ne mai matukar tunani mai kuma ajiye kowane abu inda ya dace idan ya haramta abu to sai ya kawo in ya ga abin ya zama wa mutane kamar karfan kafa to ba zai haramta shi ba sai ya kawo abin da yake madadinsa yanzu ka gari ba da ta zama ruwan dare kuma harka ce wadda ana samun kuɗi kama a bagas to kaga da aka haramta ta sai kuma aka buɗe wa mutane hanyoyi da yawa haka tsarin musulunci yake shi yasa in shugaba yana da fahimta ta addini to zaka same shi a irin wannan in ya zo ba zai haramta ko ya sa wata doka da za talakawa za su shiga bakar wahala a shiga cikin kunci bayan kuncin da ake ciki ba tare da kuma an kawo mutane wani abu da zai zama madadin wannan ba ina fata an gane wannan yana daga cikin fiqhun musulunci inda shugabanninmu suna da irin wannan fiqhun na musulunci ba za su dinga zuwa da policy wanda policy zai wahalar da mutane mutane za su dade ma kafin ma su gane ina aka dosa ko kuma su fara cin gajiyarsa tsarin shine sai ka dauke wa mutane kaza ko ka sa dokar a daina kaza to sai kuma ka bude wasu hanyoyin da mutane za su ga garawa da aka hana wancan domin wancan din ya sa hana shi ya sa an bude hanyoyi da yawa na samu na rage wahalhalu na wato aikin yi da sauransu to amma za ga wani lokaci kawai mutum ya fahimci wani abu shi kadai sai zo ya zartar duk kukan da za ku yi ba ruwansa kawai to wannan yana daga cikin wato hikima ta musulunci kaga sai aka buɗa mutane turuk da kuma makharij tunda ka kulla wancan sai ka ba mutane makharij saboda dan adam yana shi makharij makharij yake nema kawai in ya shiga tsaka mai wuya ko can ta toshe to shi mafita yake nema ba shi mafita kawai an gane ko to sai aka kawo wa musulmi kuma ibahatu bai wato ibahatu bai islam halaccin cinikin salam cinikin salam huwa bai'un ajilun bi ajilin wato ciniki ne bi ajilin da abin da ka siya din ba yanzu za a baka ba zai dan yi jinkiri bi ajilin da kuma kudin da ka bayar kai kuma yanzu ka bayar cash wato shine cinikin salam ka san cinikin bashi shine a baka kayan daga baya ka biya kudin to kuma akwai shi kuma cinikin salam shine kayi depositin din kudin ka ajiye kudin yanzu babu kayan in kaya ya zo a baka misali kana iya zuwa ka ce wa mutum ga damuna ta fara abin nan sai ka je masu, masu noman shinkafa kana da kuɗi sai ka je ka yi depositin ɗin kamar kuɗin buhu ɗari ko buhu dubu ka ganin ka ce muki manomi domin ya ƙara samun jarin da zai sai taki ya yi kaza depositin kuɗi kai na buhu dubu ka bashi da yaushe nan da zuwa watan september ko watan october ko december ƙarshe dai zuwa watan ila february amfanin kowa ya zo gida kaka an zo lokacinta shi kuma sai ya kirga adadin abin da kai depositin kuɗi tun farkon damuna ka bashi yanzu sai ka sai sai kirgo adadin ya baka idan abin da ya noma bai kai adadin abin da kai depositin ba sai a baka adadin abin da ya samu sannan a baka ragowar kuɗinka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya zo madina ya ga suna irin wannan cinikin salam din mutum zai zo ya depositin din kudin dabino na wannan shekarar in an gam an gama amfanin aka kwashe sai a bashi in adadin ya wuce na kudin da ya depositin sai a bashi iya na kudin sa shi kuma manomi ragowar shi kuma ya san yadda zai da shi idan abin da mutum ya yi depositin abin da aka noma bai kai ba to sai a bashi abin da yake ya samu sannan a yi masa cikon kuɗi annabi ya samu har shekara biyu ana yi wani in yazo ya ce ina son yi depositin kace ayya wani ya riga ka ai wani yayi depositin na wannan damunar ko wannan shekara to wani zai iya cewa to ni kuma nayi depositin din kuɗi na na shekara mai zuwa da haka suna iya yin cinikin salam shekara ɗaya har shekara biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina abin da yayi bai haramta shi ba kawai gyara shi sai ya ce duk wanda zai yi cinikin salam a cikin ku to yayi cinikin salam din da sharuɗa guda biyu wato abin nan wato ajalin ma'alum wato lokacin da za a bayar ya zama sananne ne kar ka bi depositin ɗin kuɗin a ce to shikenan kawai duk lokacin da abubuwa suka daidaita a yaushe kenan damuna an san cewa tana farawa in manomin shinkafa ne kai kasan shinkafa wata kaza take a yanke ta so da yanke ta da komai zuwa lokaci kaza kasan ta zama shinkafa to wannan lokacin za a sa an gane ko sai a sa wannan lokacin kenan za a sanya ajali sananne sannan adadin ma'alum shi ma adadin ya zama sananne kai ya depositin ɗin kuɗi ba a san buhu nawa ko ko adadi nawa ba to in dai an sa wannan ajali ya zama sananne adadi ya zama sananne to cinikin salam ya halatta kaga in aka yi wannan kawai lokacin ake jira in lokacin yayi adadin dama an san shi kai ka san adadin da kai depositin kuɗi a kansa shi wanda kai wa depositin kuɗi manomi ya san adadin abin da aka yi depositin zai bayar ina fata an gane to wannan kaga wata hanya ce wadda a musamman lokacin da ake da yanzu kaga in kai wa manomi haka ka taimake shi yanzu lokaci ne da yake bukata ya sai taki ya sai iri ya sai kaza ya sai kaza ba shi da karfin jari kai kuma ga karfin jari kana da shi kai kuma ba ka iya noma ba to kaga kamar sharika din can ne yanzu sai kai depositin kuɗi wanda a wannan lokacin da zai girbe ya baka lokacin kakar abun ne zaka same shi da sauki in aka dan kakar ta wuce kace zaka sai sai ka samu riba ina fata an gane to shine ma'ana wa huwa bai'un ajilin ajilin kaga shine cinikin da aka yi jinkirin ba da abin da ka siya bi ajilin tare da cewa ka ba da kuɗin a yanzu faman kana mutsarran ilal lilmal wanda ya kasance yana cikin wato matukar buƙatar kuɗi ya bi'u alal mausimi min intaji to zai iya yin ciniki ya siyar da abin da yake ganin zai noma a wani lokaci zuwa wani lokaci shine mausim season ko time shi ake kira mausim ma'ana ya bi'u da yake so ainihin wato ya siyar alal mausim idan wani lokaci ko wani season yayi min intajihi daga abin da ya intaji ya noma a gonarsa bi si'irin munasib da farashin da ya dace farashin da ya dace an gane ko an san ga yanda ake sai da ita yanzu to farashin da ya dace sai a sa farashin da ya dace idan annasu ala shuruɗihim shi da zai bada kuɗin ya yarda da wannan farashin kai ma ka yarda da wannan farashin shikenan wani lokaci za ka ga shi zai bada kuɗin saboda yana ganin farashin da ka bashi yayi ƙasa sosai akwai sauki yanda in ya tashi ka tashi bashi adadin shi ma zai samu amfani yanda ya baka kuɗi lokacin da kake da buƙatar kuɗi tsawon watanni kana ta amfani da kuɗinsa shi kuma ya zuba maka ido to lokacin sai ya ga cewa abin da yasa ya yarda da wannan saboda in lokacin yayi kai ma zaka bashi abin da farashi mai sauki yanda shi kuma in ya tashi sayarwa zai samu wani abu kaga duk an tattaimaki juna kenan bi shuruɗin amma irin wannan cinikin salam din ana yin sa da sharuɗa mazkuratin wanda sharuɗan da an ambace su fi kutubil fiqi a cikin littafan fiqh wannan kaga ita ma wata hanya ce an dakile wa mutane riba ga kuma wata hanya an buɗa musu don su samu arziki a wajen Allah na uku ibahati bai'il muajjal wato halaccin ciniki zuwa wani ajali wa huwa ziyadatun an thamani fi bai'in naqdi ka zama kai gaba ɗaya haja ɗinka baka cinikin cash kawai da ma'aikata kake dilin sai ƙarshen wata za ka je in shinkafa mutum yake so in taliya mutum yake so in mai yake so in duk kayayyakin masarufi za ga wani yana sai da su amma shi ba cash ba ne sai ƙarshen wata yanzu in ka tafi da kuɗinka kasuwa idan katan ɗin taliya ana sai da shi dubu bakwai to shi sai ce za ka ba shi ƙarshen wata dubu takwas ko takwas da ɗari biyar an gane ko to wannan ma ya halatta ya taimake ka ya rufa ma asiri lokacin da baka da ko anini an gane ko ya baka dan asirinka da na iyalinka ya rufu shi ma ka rufa mai asiri ta hanyar bashi riba mai dan tsoka ba irin wanda ake ci ta yau da kullum ba da aka kun taimaki juna a ta'awun alal birri wa taqwa an gane ko abinda aka haramta shine ka ce to in yanzu zaka biya ni dubu bakwai ne in kuma sai karshen wata dubu tara ne wannan shine bai halatta ba amma inda zaka zo da cash ɗinka babu wani babu wani sharadi in ka zo da cash zai siya ma dubu bakwai idan wani ya zo shi kuma yake son zuwa ajali zuwa ƙarshen wata zai ba shi farashin sa daban wannan kaga ba matsala amma kai mutum ɗaya zuwa ce in yanzu zaka ban kuɗi dubu bakwai in sai ƙarshen wata dubu tara haja ɗaya an mata farashi guda biyu shine albai'a fi bai'atain wannan shi aka hana an fahimci wannan amma galibi yadda na sani dai su irin ma'aikata dama irin wanda suke ba ma'aikata ba shi duk irin wannan ne ba na kuɗi hannu ba ne zai baka ne sai ƙarshen wata wani ma in kayan ya ɗanyi kuɗi da yawa sai a ce wata biyu biya biyu za ka biya wannan watan za ka biya rabi watan gaba za ka biya rabi amma kai kanka ka san cewa farashin da aka baka inda za ka je kasuwa za ka siya ƙasa da haka in kuɗi hannu ne to wannan kaga shi ma wani nau'i ne na ainihin wato azurta juna wa qad abahahu al-islam musulunci ya halatta shi li taysiri masalihin nas kaga dan sauƙaƙa maslahar mutane yanzu kowa kace masa sai ya zo da kuɗi cash to shi wannan ɗaba'an sana'arsa ba ta samun kullum bace ma'aikaci ne wanda sai ƙarshen wata ake biyan sa to kaga in ba dan an bude irin wannan hanyar ba to kaga kila da wasu za su dinga shiga cikin wani hali na wahala da matsi su rasa yanda za su yi to amma wannan kaga shi ma an yi ne dan a sauƙaƙawa mutane masalih nasu na rayuwa walittakhallus min al-ta'amul min walittakhallus min al-ta'amul bir riba kuma dan dai a samu kubuta daga ta'amuli da riba dan duk an tottoshe waɗancan hanyo an toshe waɗancan hanyar ta riba aka buɗe wannan dan mutum ya samu kubuta daga fadawa riba in ba haka ba za a wayi gari mutane su fada cikin harkar riba mutum ya zo ya ba karance ya ƙara ma kuɗi da sauransu na hudu alhaddi ala wujudil mu'assasati lil qardi alhasan wannan shi ma daga cikin abin da musulunci ya zo da shi na musanyi wato wato substitute wanda zai zamanto a madadin mu'amalar riba shine kwadaitarwa akan samar da cibiyoyi na bada rance mai kyau a samu wasu cibiyoyi da za su dinga bawa al'umma rance mai kyau ba wanda banki za su zo su baka su ce interest din bai fi 0 point kaza ba a'a ba wani zancen 0 point kaza riba sunanta riba a'a wannan wasu kamfanoni ne wa'anda suna ba wa mutane alƙardul hasan rance mai kyau sawa'un kana alƙardu sawa'un akana alƙardu alal afrad shin ana ba da rancen ne ga ɗaiɗaiku au ala mustawal jama'at ko kuma ana ba da shi ne a taron jama'a ma na ƙungiyoyi yanzu misali kawai sai a ware wata wata wato wata cibiya sai ta ce duk tana bawa manoma rance ko gwamnati ta ce za ta dinga bawa manoma rance amma ba da ruwa ba amma ba za ta baka kai kaɗai a matsayin manomi ba sai dai ku yi ƙungiya ku yi certificate da komai da komai da sunan memba da membobinku da kila ma constitution ɗin ƙungiyarku sai ku je a buɗe muku account cooperative uh, me, me sunan account ɗin da ake buɗe irin wannan eh, cooperative ko yawwa to ka gani sai a buɗe wannan ita wannan mu'assasa ɗin in ka zo kai kaɗai ba za ta baka ba amma kuka yi ƙungiya za ta baku o ala au ala mustawal hukuma ko kuma ma a mataki na hukumomi an gane ko ko wata mu'assasa ko kuma wani mutum shi kadai yana ba mutane irin wannan rancen ka zo kana so za ka yi kaza zai baka rance zuwa lokaci kaza ka dawo masa taimako ne ba ko sisi a ciki ba wato ba magana kudin ruwa ko kuma ungiyoyi ko kuma ala mustawal hukumat ta haqiqan limabda ittakaful lijtima'i bainal umma wannan diddan tabbatar da ka'idan nan ta attakafulul ijtima'i wato taimakekeniya irin ta haɗin gwiwa bainal umma tsakanin al'umma wannan kaga ita ma wata hanya ce wadda inda hukumominmu suna da horo mai kyau na addini to irin wannan za su dinga taimakawa talakawa amma a samar da wasu dokoki waɗanda duk waɗanda aka basu a tabbatar akwai bibiya a tabbatar sun je sun yi amfani da abin in manoma ne in masu kiwon kaji ne in masu kiwon ainihin wato kifi ne in irin wannan empowerment din duk da ake yi sai a sanya wata hukuma mai bibiya ka je ka nuna gurin kuma a dinga bibiyar ka noma din yaya abin yake dan a samu ci gaba dan kakka ba wani kuma ya je kawai ya sa kudin aljihu ya dinka riguna kawai ya sake mata da sauransu kamar yadda ake ta samu kawai mutane an ba su empowerment kawai mutum sai zo ya canja riguna ya samu wata waya mai zafi saboda shi saboda shi kansa baya bashi sako daidai a cikin kudin da aka bashi wai gani yake kawai abun nan kudi ne wanda yake kawai a sama ya same su maimakon yayi wannan kila kaga wata shekara ya zama wato self reliance ya zama ya dogara da kansa sai kuma a kallo wasu suma da haka dai yawanci kasashen da suka ci gaba ana yin haka sai ga mutane an rage musu radadin damuwa da talauci da sauransu wannan da tsari ne na musulunci mai kyau na biyar mashru'iyyati daf'i zakat wato shar'anta bayar da zakalil madini al-muhtaj ga wanda ake bin sa bashi kuma mabukaci in ka tashi fitar da zakka sai ka dinga kallon irin wannan wannan mutum ne wanda yake mai kokarin nema dan kasuwa ne amma yanayi na harkokin yau da kullun ya sa jarinsa ya kare ba su sukan mutane sun hau kansa to irin wannan za a ga in mutum ya san irin wannan to in ya fitar da zakka sai ya ɗebi kaso mai tsoka na zakka sai ya bashi ya je satilin basu sukan da ake bin sa domin a ci gaba da mu'amala da shi to wannan duk shi ma yana daga cikin wato matakan da musulunci ya dauka don taimakekeniya a yalwata arziki kada arziki ya zama yana juyawa tsakanin wasu tsirarin mutane kai la ya kuna dulatan bainal aghniya'i minkum wal faqir alladhi la yamliku da kuma talakan da aka ga baya mallakar wani abu yana zaune haka gashi dai yana inda yana da dan jari ko na dubu hamsin ne zai iya sai da data zai iya sai da mangoro zai iya sai da kankana da lemo zai iya sai da sana'o'i irin waɗannan zai babu to shi ma kaga an fitar da zakka irin wayannan ake dauka ba ba za ka ba wanda kawai da ka bashi kana bashi kasuwa zai je su yi banza su yi wofi kawai kashe kuɗin shi ma bai san me ake nufi da kuɗi ba kuma baya kallon matakin da yake kaya kawai ya dai san duk shekara yana cikin lissafi za ka bashi to kaga wannan wannan ba wanda yake da tunani baya so kullun ya zama yadda sufula shi ake ba zakka wanda kokari yake shi ma a ce kullun sai an bashi shi ma so yake wannan abin da aka bashi Allah ya sa masa albarka shi ma a ce shi yake bayarwa to wannan kaga su ne masu san ci gaba irin su ya kamata abin nan wal garibil munqati da kuma bako ko matafiyin da guzurin sa ya yanke shi ma sai a bashi zakka wa nahwi zalika da makamantan waɗannan saddan lihajat lihajatihim saboda toshe bukatunsu wa jabaran li khallatihim da kuma dora wato bukatunsu da suka kare mutum yana da wato harkoki amma harkokin sun kare to sai a bashi zakka dan ya tada karaya ko ya tada wannan jarin nasa wa raf'an li mustawahum wa raf'an li mustawahum ko da kuma ɗaukaka matakansu ya zamto daga mataki na kaza mutum an ɗauko shi kuma ya dawo mataki na kaza ana tafiya a haka haka sai ga abubuwa suna tafiya yadda ya kamata tilka ba'dhu ba'dhu min al-abwab wa'annan wasu ne daga cikin hanyoyi allaci fataha hal islamu wa'anda musulunci ya bude su amaman nasu ga sunan a gaban mutane li tahqiqil masalihi liqtisadiyya dan tabbatar da maslaha irin ta tattalin arziki ma a hifzil karamatil insaniya tare da kiyaye darajar dan adam kar ya zama wato a wulakance kar ya zama to a kaskance kar ya zama dan maula kar ya zama dan tumatanci kar ya zama dan sai ka dawo ko Allah ya kiyaye ko sai ka yi musulunci baya son mutane su zama haka to shi sa ya bullo da hanyoyin da duk wanda ka ganshi za ka ganshi a in a inda yake za ga ya sa gabansa kawai abun nan yana tayin sa gurgudan hali wa ba'idan an zulmi kuma dan nisantar da mutane daga zalunci wal istiglal da fin karfi ba a san irin wannan an gane ko ka koma cikin al masdar sabiq shafi na 350 zuwa 351 ma a tasarrufin duk da cewa wato malam ya ɗan yan canje-canje ba duka nassin da ke cikin wancan littafin ya ɗauko ba ya ɗan wasu yan gyare-gyare ka koma cikin al-mu'amalat fil fiqh maliki shine ma'ana al-masdar as-sabiq qala al-musannif rahimahu wato bai'ul murabaha sai kuma cinikin murabaha zamu ji wani irin ciniki ne ake ake ce masa cinikin murabaha wa bai'ul murabahati jaizun cinikin murabaha ya halatta lakin al-ahabba khilafu sai dai sabanin cinikin wato murabaha shi yafi kyau shi aka fi so ku yi cinikin da ba na murabaha ba to shi aka fi so shine ma'ana lakinnal ahabba sai dai abin da aka fi so khilafuhu sabanin shi cinikin murabaha ne me yasa ba a son cinikin murabaha li kasratil bayan saboda yawan bayani alal ba'i wato ga shi mai sai da kayan fihi a cikin cinikin murabaha ka dinga yi wa mai siye bayani kenan bayanai ne da yawa duk zai kawo maka su da don haka shi sa ga gara ma kawai kar a yi cinikin murabahan dan akwai wahalhalu a cikin yinsa farubba ma yansa ma ya durru kuma cikin bayanan da ba'i mai siyarwa zai ta yi sau da yawa zai iya mantawa da abin da kuma zai cutar da shi bai yi bayanin sa ba a cikin cinikin kuma daga baya ya tuno da shi bayan ciniki ya fada ya ga ya cutu au yasfu ko kuma zai iya rafkana ya yi mantuwa fayantaqilu zihnuhu sai tunaninsa ya tashi min shay'in daga wani abu ila gairihi zuwa waninsa kila wannan wayar da wannan wayar ya siyi wannan kaza sai ya manta ya bawa wannan farashin wannan misali ko ya dauki farashin wannan ya ba wannan sai an yi cinikin an tafi sai ya tuno a ai shi wannan fa aka siya fa a madadin wannan ko wannan aka wannan fa ya siyar a madadin wannan misali to kaga wannan dai cinikin murabaha yana da irin waɗannan mas'aloli din shi yasa aka ce rashin yin su shi yafi ta'arifuhu me ake nufi da bai'ul murabaha bai'ul murabahati bai'ul murabaha huwa an yadhkura al-ba'i'u taklifata as-sil'a shine me kaya ya ambaci irin wahalhalun wannan kayan wa ma sarafahu alaiha da abin da ya kashe wajen siyo kayan tafsilan daki-daki da kudin kaya kudin yan dako kudin mota kudin kaza kudin kaza kudin kaza kudin suto duk sai yayi wannan bayanin shine ma'ana ainihin wato an yadhkural bai'u me kayan me siyarwar ya ambaci taklifata sil'a irin wahalhalun wanda ya sha a wannan kayan wa ma sarafahu alaiha da abin da ya kashe akai tafsilan bayani daki daki wa yaqula lil mushtari ya kuma cewa me siye abi uhalaka bi ribhi kaza zan siyan maka wannan kayan da riba kaza aw bi si'riha ko da farashinta kamar sharaituha kamar yadda na siya, au bi husmin kaza ko kuma da ragin kaza, husmin discount kenan shi ake kira da husum, ba hasmin ba ne husum, husum discount ko deduction shi ake nufi da husum, ma'ana ya ce masa zan siyan ma da wannan kayan na ɗora ma riba kaza, ko kuma zan siyan ma da wannan kayan yadda na saro shi. ko kuma zan siyan maka wannan kayan zan ma ragi ko zan ma discount mashru'iyyatuhu wa shurutu shar'antuwar wannan ciniki na murabaha da kuma sharuɗansa wa hukumu hadha albay hukuncin wannan ciniki na murabaha annahu jaizun ya halatta bai lima warada an Usman bin Affan saboda hadisin da yazo daga Usman bin Affan radiyallahu anhu annahu kana yashtari al-ba'ira fa yaqulu man yarbahani aqalaha man ya za'o fi yadi dinaran wato yakan yakan yakan wato Usman bin Affan annahu yashtari al-ba'ir yakan siye raƙumi fa yaqulu sai yace man yarbahani aqalaha wane ne zai bani riba akan aqalaha wato yanda na siya na siye shi kaza na an yi ma wahalalu kaza wa zai dora min riba akan haka au ko kuma man ya za'u fi yadi dinaran wane ne zai ya za'u fi yadi dinaran zai ƙara min dinari a hannuna ma'ana waye na siyi kaza zai ɗora min ribar dinari in siyan masa da shi to da wannan asar din na sayyidina Usman kamar yanda yazo a cikin as-sunanul kubra na Baihaqi mujalladi na biyar shafi na 329 an nuna cewa sayyidina Usman yayi bai'ul murabaha wa ma wa mimma yajibu 'ala al-ba'i yana daga abin da ya wajaba akan mai ciniki mai siyarwa fi hadha an-naw' min al-buyu a wannan nau'i na kasuwanci na bai'ul murabaha ma yali abubuwan nan da za su zo duk wanda yake so ya yi cinikin murabaha zai sayar da kayansa amma bai'ul murabaha yake so ya yi wajen sai da kayan to sai ya kula da waɗannan dokokin da za a ambata na farko bayani taklifati sil'ati mufassala bayanin wahalhalun wannan kayan daki daki ra'asa maliha ya faɗi kuɗin da ya saro kayan wato uwar kuɗin wa ma anfaqa alaiha da abin da ya kashe akan wannan kayan fin naƙali wajen ɗauko kayan wafi takhazin da kuma wajen ajiyar kayan kaji na farko sai ya ce wannan kayan miliyan biyu na sa da siyo shi kuma na biya kuɗin mota naira dubu ɗari da hamsin sannan yan dako kowane katan in katan katan ne kowane katan an sauke mun shi a naira goma sha biyar an gane ko? sannan na biya kudin mota kaza sannan gurin da aka ajiye store din da aka ajiye na basu kaza wannan yana daga cikin wanda zai bai ulmurabaha sai yayi wannan bayanin wadara'ib da kuma tax shine dara'ib wato tax din da aka sa a wannan kayan haraji kenan da aka sa a wannan kayan shi ma sai ya faɗa wa gairi ha da wannan haka lam yuhad wato thumma yuhaddidu ma yuridu sannan sai kuma ya iyakance abin da yake so an yarbihahu an yarbahahu ya bashi wato an yarbihahu min almushtari sai kuma ya bayanin wato ya iyakance ma yuridu abin da yake so an yarbihahu ya ci ribarsa min almushtari daga shi mai siye bin nisbati bin nisbati lil ma'unati ko wato la'akari da irin wahala da ya sha wala ya hasabu fi ra'asi malihi ayyi amalin qama bihi bi nafsihi amma ba zai ɗora ko kwabo ba a kan jarin uwar kuɗin na duk aikin da shi ya yi da kansa ba zai ce nima na sha wahala nima da niya ka dinga sauke kayan a wannan sauke kayan ba zai sa shi a cikin bayani ba an gane wannan walam yadfa alaihi ujratan kuma wato walam yadfa alaihi ujratan ba zai kuma ba da wani lada akan abin da shi ne ya yi da kansa ba akan wannan kayan ma'ana cikin bai ulmurabaha banda wahalar da shi ya yi da kansa sai dai wahalhalun da wani ya yi ya biya shi ko ya sa wani ya biya shi ko ya sa mai gadi ya biya shi kudin gadi to wa'annan duk suna cikin abin da zai bayani na uku na biyu bayani ma idza kana qad akhadha sil'ata bi thamani hal sai kuma yayi bayanin shin wannan kayan ya siye su ne da farashin yanzu wato bi samanil hal ya siye su ne da kuɗi hannu au bil ajal ko kuma bashi ne kaga ji sai kayo mai siye bayani wannan kayan ni kaina ban biya kuɗin sa ba bashi bashi aka bani ko kuma wannan kuɗin na cike kuɗi na biya duk cikin cinikin mara ba sai an yi wannan sannan na uku bai'i bayani nau'in naqdil madfu sai kayi bayani irin kuɗin da ka bayar wajen siyan kayan hal huwa zahabun aw ghayruhu shin zinare ka bayar ko wani sa dala da dala ka sai kayan ko da naira ka siya umlatun muhalliya aw ajnabiya kudin na gida ne ko na waje sai kai wa mushtari bayani shine umla umla kudi kenan kudin wato currency shine umla karansin da ka sai kayan wato muhalliya na gida ne ma'ana na ƙasar ku ne aw ajnabiya ko na wata ƙasar ne na hudu almuddatin lati baqiyat fiha sil'atu indahu sai kuma kayi bayanin dadewar kayan a wajenka an gane ko shine bayani almuddatin lati baqiyat fiha sil'a wato tsawon lokacin da kayan yake zaune indahu a wajensa ce wannan kaya kuma ba bai kusa yin expire ba dan ka duba gaba ɗaya dududu an buga shi ne kaza ga watan kaza kuma ni yanzu bai fi wata ɗaya ko wata biyu ba a store da sauransu sai yayi bayani na biyar idza wahaba lahu ba'd ath-thamani inda ad-dab'i yajibu bayanuhu idza wahaba lahu ba'd ath-thaman inda dab'i yajibu bayanuhu wai idza wahaba lahu ba'd ath-thaman idan ya bada wani kaso na kuɗin inda dab'i lokacin da za a bashi kayan yajibu bayanuhu ce to na yi part payment na wannan kayan so saboda haka ba duka na biya ba na bakwai idza kanat sil'atu haywanan a na shida kai bayanin masdari sil'a sannan sai kayi bayanin daga ina kayan suke mahalliya kaya ne na cikin gida au mustaurada ko kuma kaya ne wanda aka yi importing ɗinsu aka shigo da su daga waje shine mustaurada an gane mahalliya wa'anda aka yi wato wanda suke na gida au mustaurada ko wanda aka shigo da su sai kayi mai bayani wa min ayyi baladin hiya kuma daga wani gari ko daga wace ƙasa in daga china ne sai ka ce to wannan order tawa ya china ce sai kayi bayani idan ba ya china ba ce ta wace ƙasa ce na bakwai idza kana sil'atu haywanan idan kayan kuma da za a siyar din dabbobi ne qad walada inda al-ba'i kuma sun haihu a wajen shi mai siyarwa aw shajaratan mu'abbara ko kuma bishiya ce da aka yi mata kilili juzza inda al-ba'i an an yanke an taba yanke ta a wajen shi mai siyarwar juzza inda inda al-ba'i thamaratu an taba yanke ko an yanke ƴaƴan itacen a wajen shi mai siyarwa wajaba bayanuhu shi ma bayanin wannan ya zama wajibi ce to wannan dabbar da zaka siya gaskiya ta haihu a waje na wajen haihuwa ta uku wannan dabinan da zan siyan maka an riga an masa kilili har yayi ƴaƴa na taba yankewa sai kai wannan bayanin idza kana qadista qadista khadama sil'ata idan kuma wannan kayan mutum ya taba amfani da shi istikhdaman amfanin da yanqusu min qimati ha zai rage masa kima ka an yi sa'amilar sayyara kamar misali mota ce ya yi amfani da ita awu siyaba ko tufafi ne ya yi amfani da su limuddatin ɗawila lokaci mai tsawo waje ba aidan bayana hulil mushtari wajibi ne ya bayani ya wa mai siye bayani ce gaskiya motar nan tun 2020 na siye ta so shekara ta uku ina hawa an gane ko sai ya yi mai bayani na goma idza kana ra'sul mali muqaddaran bil ijtihad idan uwar kudin bai san ko nawa ba zai iya abin nan ba amma muqaddaran na'am mun yi tsallake na nawa muka tsallake na takwas idza waqa lis sil'ati bai'un sabiq wa raja'atuha wa raja'a al mushtari idan wannan kayan an taba siyar da shi kuma wanda ya siya ya dawo da shi bithamani nafsahu da wannan kuɗin ilal ba'i zuwa ga mai siyarwa ala wajhil iqalati ta hanyar warware ciniki wajaba aidan bayanuhu wajibi ne ya bayani yace wannan kayan na taba siyarwa da shi bayan na siyarwa ne kuma daga baya yazo ya nemi alfarmar da Allah wasu mas'aloli sun taso yana son in taimaka mu warware cinikin nan in karbi kayan in bashi kuɗi kuma haka akai na dawo na siyan masa kaza kuma ya dawo min da kayana na bashi wannan kuɗin shine iqala in wannan ta taɓa faruwa shi ma abai murabaha sai kayi bayani malam Musa an gane ko na goma idza kana ra'sul mali muqaddaran bil ijtihad idan uwar kudin abun kaddarawa ne ta hanyar ijtihadi min al ba'i daga mai sai da kaya fala budda min bayanihi kazalika to babu makawa sai yayi bayani to kayan kamar na nawa yace gaskiya bazan iya rikewa ba amma ina ganin takadiran kudin da aka siyo kayan nan da komai da wahalhalun sai ina ganin zai kai miliyan biyu to kaga muqaddaran ne bil ijtihad to shi ma sai kai wa almushtari bayani ka koma cikin almu'amalat bil fiqh al maliki a hakamun wa adilla shafi na 43 zuwa shafi na 47 wa inna ma wajaba bayanu hadhihi al umuru umuri abinda yasa wato wa inna ma wajaba bayanu hadhihi al umur abin da ya sa aka wajabta bayanin waɗannan al'amuran li'annahu, saboda al'amarin biduni zalika ba tare da kayo wa mushtari wannan bayanin ba, ya kuno gashen lil mushtari to kayo da rimesi. In dai bai ulmurabaha ne in baka yi wannan bayanin ba to kayi kumbiya-kumbiya akwai abin da ka rufe wa mushtari da kayo da mushtari. Wali kasaratiha saboda wahalhalinta da yawan bayaninta. قال المصنف shi sa mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadili yace ainihin wato barin sa shi yafi yace inna tarka hadha an-naw'i haqiqa tarka hadha an-naw'u barin irin wannan nau'i minal bai'i na ciniki aula shi yafi ina dalili ka siyo kaya kawai mushtari ya zo kawai ka gaya mai farashin da ka siyo kaya inda ragi kai masa in ya nema in bai nema ba ya ba da kuɗi ka karɓi kuɗin ka ka bashi kaya fakat kawai ko amma an ka ce a kai a kasuwancin ka bai wato bai ulmurabaha za ka yi to ga wasu dokoki guda goma sai ka kula da su wallahu a'lam hukumu tadlis fil bai sai kuma hukuncin tadlisi a cikin ciniki menene tadlisi zamu ji wala yajuzu fil bai'i tadlisu tadlisi baya halatta a cikin ciniki wa huwa kitmanu ainil sil'a shine ɓoye illar ko aibin kaya an mushtari ga mai siye kowane irin ɓoye aibu kai na kayanka ga mai siye to kayi attadilisu a cikin cinikinka wa yajibu alal ba'i'i wajibi ne akan mai sai da kaya al ikhbaru bi kulli shay'in ya ba da labarin duk wani abu idza akhbara bihi al mushtari wanda in ya ba mai siye labarinsa kallat ragabatuhu kwaɗayin abin da sha'awarsa za ta ragu ga mai siye to in akwai irin wannan abin dole sai ka yi bayani ko an fahimci wannan ma'ana sai ka ba kai a matsayinka na mai ɗan kasuwa mai sai da kaya kuma ka san kayan nan naka akwai ƴan wasu matsaloli a ciki wanda in kai wa mushtari mai siye bayani zai ɗan ji kayan sun ɗan fita daga ransa ko kuma sha'awar siyan kayan ta ragu to in akwai irin wannan abin dole sai ka yi bayani ba za ka yi gomba kawai saboda kana ganin in kai in ka ce masa wannan waya ta dan taba faduwa ba zai siya ba ko zai ji kai ta taba faduwa ya ji kai yanda ya ga ta burge shi ma kai abin da ya dan ji abin nan to sai kai ma wannan bayani fa yajibu alaihi an yubayyana kuma wajibi ne ya bayyana masa annahu aqada ala kaza cewa sun kulla cinikin ne akan naira kaza wa naqada anhu kaza kuma ya bashi kuɗi kaza wallahu a'lam ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يا تبت دغ أبي هريرة الله يكرم مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا wuce wani kwando ko mazubi na abinci irin bahon da ma'auna suke wato suke suke zuba ainihin hatsi ko suke zuba abin nan dan siyarwa fa adkhala yadahu fiha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nitsa hannunsa a cikin wannan bahu fanalat asabi'uhu balalan sai hannunsa ya jike da danshi sai ya ji lema a cikin wannan abincin faƙala sai ce ma haza ya sahiba ta'am wannan danshin fa da nake ji a cikin abinci ya kai mai sai da abinci ya kai dan au mai au ƙala sai ce asabatul ma ya ce ruwan sama ne ya ɗan taɓa shi ya rasulallah asabathu sama eh mene ce to asabathu sama ya ce ruwan sama ne ya ɗan taɓa wato ruwan sama aka yi ya ɗan jika wannan amfanin ya rasulallah ƙala sai manzo Allah ya ce afala ja'altahu fawqa ta'am kai yarahu nas me ya hana jikakken ka sashi a sama don mutane kowa ya zo su yaye gani abu ne a cikin ƙasan nasa ƙanana ne ko ƙasan rubabbu ne sai ka sa nunannu masu kyau a sama yanzu da Allah in ka tono rubabbun nan suka fito sama me sai zai ji sha'awar abin ya ragu ko ba zai ji ba to sai ka ɓoye wannan yana daga cikin tadilisi sai ka mai da wannan rubabbun can ƙasa sai ka jera masu kyau a sama wannan yana daga cikin abin da ake kira da algus kuma shi ake nufi da tadlisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa man gasha falaysa minni man gasha falaysa minni duk wanda yayi algus to baya tare da ni sai dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma yanzu wannan algus din kala kala an ga sai duk bangaren da kaje sai sai sai illa masha Allah sai dai kawai wanda Allah ta'ala ya tsare amma yanzu 'yan kasuwa da algus sai dai kawai masu imani da tarbiyya irin ta addini da tunanin gobe alkiyama to su ne za a ga suna kokarin kamantawa suna kaucewa amma walla algus a siyar da abu ma mara kyau gaba ɗaya shi ma ya yi yawa yanzu a cikin kasuwanninmu ba ma wai yi maka mara kyau da mai kyau ba ma a haɗa a'a wani mara kyau ne duka saboda rashin imani zai siyar kuma ya karɓe kuɗin na fata an gane yanzu misalin da nake yawan bayarwa wata hoda ce wani ya taba gaya min wata hoda ce da manoma suke amfani da ita ina jin ko hoda ciyawa ce ina fata an gane wanda an fesa ciyawa take mutuwa yanda ka san hoda haka take kawai sai aka samu wasu cin 'yan kasuwa ya je samu wata farar ƙasa masu ɗan kirki-kirkin wasu ne wadda sai su ɗauko waccan mai kyan sai su ɗauko wannan ƙwaya ɗaya sai su ɗauko wannan kamar guda tara sai a hautsina su in ka san sana za ka ɗan dinga jin ƙanshi kamar waccan mai kyan don haka sai a yi ta katan-katan mai yawa fa kawai sai mutum ya shiga da ita inda manoma suke ka ana ta ɗibanta tun da noma ya koma na zamani sai da feshi sai da kaza sai da kaza wallahi wani haka zai je sai da mara kyan nan ya zo ya sai motoci ya gina gida ya dinga fantamawa da kuɗaɗe manomi wancan yayi Allah ya isa ya saya mara kyau wata an ɗebe ta daga nan an kai ta gari kaza wata an ɗebe ta an kai ta gari kaza yan kasuwa sun sani shi ya sani mutane da suke tare da shi duk sun san ga irin abin da yake ko kuma ya yi expire sai a ɗaye expiring date ɗin sai a sake wani labelin ɗin sai ka je ka yi ta fesawa in ƙwari ne suke mutuwa saboda ya yi expire maganin amma sai a ɗaye labelin ɗin sai a sake yin wani label ɗin aka sake yin wani shi kenan sai ga sai 2024 zai yi expire kuma ya yi expire tun 2022 misali amma tun da yana da shi shi ba zai asara ba ko kuma ma wani ya san expire din ne amma sai a yi masa ragi in dubu ɗaya ɗaya ne sai a mai da shi ɗari biyar biyar duk sai je kwashe in ya zo ya kwashe kawai zai zo ya sami yara a cikin kawai a ɗaɗɗaye wannan ya sa a yi masa wani kawai sai a sake mammanna sai ya fito da shi kasuwa shi kenan in ka ɗauka da ka duba za ka ga wannan tun 2024 zai expire kaga yana yana abin nan wannan fa wani bangare ne guda ɗaya cikin bangarori da yawa kowane kasuwa in kaje yan yan abbatuwa wajen yan nama suna da irin nasu in kaje wajen yan awo suna da irin nasu yanzu shinkafan nan fa an ce wani lokaci wanda ake ake abin nan din ka siye 25 kg ko wani abu mai kama da haka kawai akwai wani dan kaho kawai aka zira a jikin buhu kawai sai a zira sai zurr sai ta zirarowa kaga ba ba farkewa akai ba in ya ziraro sai a ɗebi kamar kwata ko rabin kwano shikenan kawai sai a mai da ita haka sai a ajiye wani buhun shi ma sai a so kama wannan kahon sai a ziraro kamar rabin kwano ko kwata a haka a haka sai a dinga tasan wani buhun can bai cika ba a haka za a ita tasan wani lalle lalle mutane sai sun ci haram shi sa duk abubuwan da suke faruwa Allah ta'ala yana gani shi sa mutane ba su zauna lafiya ba ba zai ba zai suna nan na gaya maka algus wannan fa wani fa kawai wannan ita ce hanyar neman abincin nasa ita ce hanyar neman abincin kuma kowane bangare in kaje yan manja suna da irin nasu in kaje yan kaza suna da irin nasu in kaje bangare kaza suna da irin nasu an gane ko duk za ka ga akwai irin irin waɗannan abubuwa din da wannan mutum ya rayu da shi yake ya haifi 'ya'ya a cikin irin wannan kazantar ya biya musu kudin makaranta a wannan kazantar ya ciyar da su a wannan kazantar ya gina gida a wannan kazantar ya sai mota a wannan kazantar kuma yayin tunanin albarka wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu la shi sa ƴaƴan wani ya taso ya buyi wata bambarma cikin ƴaƴan ko yayi hakin din account ɗinsa ko yayi masa wani ta'adin sai ga ji an ce mutum ya faɗi ya samu larurar shanyewa jiki ɓarin jiki tun waɗannan inna fi zalika la'aya ayoyi ne ga sunan mutane an ƙi zama lafiya saboda an taɓa Allah an tsokani Allah ta ko'ina Allah ya kiyaye wannan hadithi imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 102 qala ibn al-arabi radiyallahu rahimahullah al-gashu haramun algus haramun ne bi ijma'il umma da ijma'in malamai li'annahu naqidan nusihi domin kishiyan nasiha ne wa huwa min al-gashash kalmar daga al-gashash ne wa huwa al-ma'ul kadir gashash kuma shine ruwa gurbatacce falamma khalata salimu salima bil ma'ibi falamma khalata salima bil ma'ibi yayin da shi mai kayan ya cakuɗa mai kyau da mara kyau ko lafiyayye da mai aibu wa katama ya ɓoye malau azharahu abinda da ya bayyanar da shi lama a kadama alaihi mubta to da mai siye ba zai siya ba da aka sai a ɓoɓɓoye irin wannan illolin a ɓoye irin waɗannan aibobin sai ka zo ka siya kuma kai can ka je ka samu matsala wani abun ba za ka iya mai da kanka inda ka siya ba saboda kawai abu ne gashi akan cici kaga mutum ka siya sai ka dawo kawai ka je amfani kaga abun bai da kyau ka koma cikin arizatul ahwazi bi sharhi jami'i tirmidhi mujalladi na 8 shafi na 167 wa qala ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami yace kullu man alim kullu man alima bi sil'atihi aiban duk wanda ya san haja dinsa ta siyarwa tana da wata illa kowace irin illa ce ya san cewa wannan kayan nasa akwai illa wajaba alaihi wajibi ne wajibi ne a kansa wujuban mu'akkadan bayanuhu wajibi ne kuma wajabcin mai karfi wajibi ne ya bayanin cewa wannan kayan nasa akwai aibu lil mushtari ga mai siye wa kadhalika haka ma law alima la aiba ghairul ba'i ba mai siyarwa ba ne ya san da aibun shi mai aibun mai kayan ya san da aibun amma ya ɓoye amma makwabcinsa ya san da aibun ka jarihi kamar makwabcinsa wa sahibi ko abokinsa wara'a insanin kuma ya ga wani mutum yuridu an yashtariya yana so ya sai wannan kayan wala ya arifu zalikal aibu bai san da wannan aibun ba wajaba alaihi an yubayyinahu to shi makwabcin wajibi ne ya masa bayani ba za ka ga dan uwanka zai cuci ba kai masa shiru yan kasuwa suna haka shi makocin naka ya san wannan kayan da za a siyan ma ba mai kyau bane wajibi ne kyara ma ya ce gaskiyar magana wannan kayan da za ka siya kai hankali ba mai kyau bane amma akwai wanda ya san kayan kana da wani dan uwa ku zo ya duba ya tabbatar ba fa shi mai kayan ba sai kaga za a caka wani kuma kai ka san abin da za a siyan ma ba mai kyau bane to wai kai kanka tunda ka gani kuma ka san akwai aibin kuma shi wanda zai siya bai san da aibin ba to yanda ya wajaba mai kaya ya bayani kai ma wajibi ne kai bayani in ba haka ba da kai da mai kaya kuka hada baki kuka cuci wancan Allah sai ya tambaye ku ba mujamala gara makocin ka ya san kai mutum ne abu da kake in zai kumbiya kumbiyarsa to kai ya da ka sani in ku ka sani to sai dai zai ce kana koran maka kwastomomi wannan taimako ne unsur akaka zaliman aw mazluman haka annabi ya ce ka taimaki dan uwanka in ana zaluntar sa yanzu wannan za a zalunce shi ka sani ba ka taimake shi ba kenan kai wani irin musulunci kake yi kenan aw aw zaliman in shine azzalimin ku hana shi zalunci shine in wannan yazo aka fadakar da shi wannan yazo aka fadakar da shi duk aka daina sayan kayan sa saboda kaya marasa kyau yake sayarwa jabi yake sayarwa kaga zai koma ya dinga sayar da mai kyau aka kun taimake shi yanzu duk wayannan da suke sai da kaya masu algus suna samun kazaman kuɗaɗe duk an sani fa ga mutanen su sun sani wani yazo ya zauna zaka ringa jawo wannan kuɗin nasa sai ya burge ka kaza fa yake yi yana samun kuɗi kaga ya sani kenan amma wani irin wayar da kan masu siya kwastomomi kai dan su su fada to wannan shi ma wajibi ne yin bayanin kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya ce la yahillu li ahadin yabi'a shay'an la yahillu li ahadin baya halatta ga wani ya bi shay'an illa bayyana ma fi ya siyar da wani abu face yayi bayanin abin da abin ya kunsa in dai ka san yanda kayan yake to kai bayani ka ce gaskiyar magana wane wannan wayar ba ta rike caji shi yasa mai ita yazo ya siyar ba ta rike caji amma mai yiwa ko batir ne dai in kana so kaga kai kanka in zaka siye ta zaka kaddara batir ya mutu to za ka siye ta a matsayin waya mara batir farashin waya mara batir za ka siya don kasan daga baya sai ka cire wannan batir ɗin ka canza wani ko kuma a ce kana cikin waya kawai ta ɗauke wannan ba aibu ba ne ga ta kar da ita gama tana ta sheƙi amma kana ɗaga waya da kafa an fara kiranka kawai ɗife ta ɗauke sai ka yi ma bayani an gane ko? wannan waya da ka ganta fes fes din nan ai tsohuwar waya ce kes aka sake mata ka sani an gane ko kasuwanci ba hauka bane wala yahillu li ahadin kaga shi mai kaya an ce dole sai yayi bayani to sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala yahillu li ahadin ya'lamu zalika bai halatta ga wanda ya san kayan da aibu illa bayyanahu face shi ma sai yayi bayani bai halatta ga wani ba shi ba kayansa bane amma ya san kayan da aibu kuma ya ga wani ya zo zai saya to wajibi ne yawan wancan din bayani wannan hadithin imam abu abdullahi al-hakimun ne saburi ya fitar da shi a cikin al-mustadrak mujalladi na biyu shafi na goma kuma babban malamin hadithi shek nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin gayatul maram shafi na 339 lokaci ya cika to sai mu tashi wata dilisu hanyoyin da ake yin magudi da cuwa-cuwa a kasuwanci shine zai mana bayani insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik